الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ‘yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da shinshinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar asabar a wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibin domin ci gaba da karatukanmu na luga musamman daga cikin littafin al-maqamat maqama ta shekul imam abu muhammad al-qasim ibn ali ibn muhammad ibn usman al-hariri al-basri rahimahullahu ta'ala a yau muna sha biyu ga watan rabi'ul akhir hijira ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma biyar ga watan sha ɗaya shekara ta 2022 darasi da ya gabata a wancan sati mun gama makama ta 37 mai suna as-sa'adiyya kafin darasi na yau muna da faɗakarwa guda biyu dangane da darasin da ya gabata a darasi da ya gabata mun ɗanyi kuskure game da wata aya da muka yi istishahadi da ita lokacin da wato shi wannan dattijo yake faɗa ma ɗansa lokacin da yake ce masa yake cewa wa habka jahilta hazar ta'awila ko kuma kafin haka da yake cewa ya bunayya waika ya bunayya ya ce mamakin ka nake ya kai ɗana inna man umira bil qana'ati ka san da cewa lalle wanda aka umarce shi da cewa ya dangana ya kame ya wadatu da abin da Allah ya kasa ya raba ya bashi wa zujira anil bara'a aka tsawatar da shi gabarin kaskanta kai game da roƙo ya ce kuma arbabul biba'a su ne ma'abuta haja ta sayarwa ma'ana waɗanda suke da shi ne kayan kasuwa ma'ana waɗanda suke da haja ta sayarwa wa ulul maksabati bis sina'a da waɗanda suke ma'abuta tsururi game da wata sana'a su ne aka ce su kame kansu su wadatu da abin da Allah ya ba su kar su kaskanta kai su ringa roƙon jama'a ya ce fa'an ma zawul darura sani dai ma'abuta larura wanda suka fada cikin kunci faƙadis tusniya bihin filma hazura tabbas waɗannan an togace su wato a cikin ababen da aka hana ya ce wa habka shahilta hazar ta'awila ya ce kaddara cewa ma wato ka jahilci wannan tawili kenan na shine ad-darura tutubihul mahzurat wanda ita wannan ka'ida malamai sun ciro ta ne daga ƙarƙashin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala shine ayar da muka zo da ita ayar da ke cikin suratul ma'ida faman yurra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa inna allaha ghafurur rahim to sai muka dan kwatsa ta da wadda ke cikin suratul baqara faman yudra faman yudra ghayra bagin wala adin fala isma alai inna allaha ghafurur rahim to ayar lalle wadda ke cikin suratul ma'ida shine faman yudra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa inna allaha ghafurur rahim daga ƙarƙashin waɗannan ayoyin ne malamai suka fito da ita wannan ƙa'ida ta addaruratu tubihul mahzurat sannan faɗakarwar mu ta biyu wato dangane da lokacin da yake bayani cewa uffin liman yankubu ma ya kulu ya ce tur da alawadai ga mutumin da ke warware abin da yake faɗa ma'ana mutumin da ke tubka da warwara a cikin maganganunsa da ayyukansa waya talawwanu kamata talawwanu gudu wanda ke cancanzawa yana rikida kamar yadda fatalwa take cancanzawa to a nan sai muka ce jami'in gul shine agyal agyal kuskure ne agwal yake an gane ko ga ya can fadar imru'ul qais da yake cewa ya giddu gaɗi ɗalbakari shudda hina kuhu li ya ƙatulani wal mar'ulai sabi ƙattali a ya ƙatuluni wa gari shagaftu fu'adaha kama shagafal manhu a tarra bali a ya ƙatuluni wal mashrafi mubaji'i wa masnunatun zurgun ka an yabi agwali agwal shine jam'in gul an gane ko ba a biya da ba za mu tashi kenan darasi na yau ƙalar musannifu rahimahullahu ta'ala al-maqamatu saminatu wa salasun almarwiya malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan makama ce ta talatin da takwas mai suna almarwiya ita wannan makama ta kai wani dangane zuwa wato wani birni daga cikin biranen khurasan shine birnin da ake kiran shi marwa wato birni ne wanda yake shahararre daga cikin manyan birane waɗanda suke na yankin khurasan haka al-harith ibn hammam al-harith dan hammam ya hakaitu annahu qala shi yake fada hubbiba ilayya mudh sa'at qadami wa nafasa qalami an attakhidha al-adaba shir'atan wal iktibasa minhu nujatan yake faɗa hubbiba ilayya wato an cusa mun so da ƙauna muzu sa'ad kadami tun lokacin da duddige na wato ya fara tafiya wana fasa kalami a lokacin da alƙalami na ya yi tofi an cusa mun so da ƙauna an attafizal adaba shir'atan wato na maida neman ilimi na adab shine hanyata idan aka ce shir'a hanya kenan kamar yadda can ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul ma'ida li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja wa liktibasa minhu na maida wato dosanar dosana minhu wato game da haskensa mujatan ya zama yun wato shine makiyayata lafazin anan da ya ce musu sa'at kadami tun lokacin da duddige na ya fara tafiya a nan kinaya ce game da lokacin da ya fara takawa da ƙarfi kenan lokacin da ya zama saurayi ya balaga shine ma'anar wa na fasa kalami alkalami na wato ya yi tofi ma'ana lokacin da alkalami na ɗora dokoki na na ɗora dokoki ma'ana ya gudana a kaina wannan ma'ana ita ce tafi dacewa maimakon cewa lokacin da na fara tafiya kuma lokacin da wato na fara koyon rubutu a nan ma'ana ta farko da malamai suka ce ma'anar kenan ita wannan jumla amma abin da ya fi dacewa a nan kenan ya kinaya ce lokacin da ya balaga kenan da ya ce mud sa'ad kadami lokacin da kenan diddige na ya fara takawa da ƙarfi shine lokacin da na zama matashi wa nafasa kalami alkalami na yayi tofi ma'ana alkalami ya hau kaina kenan dokoki na shari'a suka lazumce ni a wannan lokaci yace an cusa mun kaunar an attakhizal adaba na maida neman ilimin adab shir'atan shine hanyata walikti ba sa minhu dosana game da haskensa mushi'atan in maida shi shine makiyayata fa kuntu unaqibu ana akhbarihi na kasance ina bincike an akhbar an akhbarihi go akhbarihi ne to yace fa kuntu na kasance unaqibu yace ina bincike an akhbarihi wato game da labarunsa wa kazanati asrarihi wato da mataskanta asirransa lafazin khazana jam'i ne na khazin me yake nufi da mataskanta anan shine ma'ana malamansa shine yace wa khazanati asrarihi ina bincike game da mataskantan wato asirransa fa idza alfaitu minhum bughyatal multamis fa idza alfaitu minhum bughyatal multamis wa jaz wa juzwatal muqtabisi ya ce a duk lokacin da na samu buguyatal multamisi wato abun guri na mai nema minhum wato daga guns su malaman wa juzwatal multamisi wato da garushi na almultabisi wanda almultabisi wa jazwatal multabisi da garushi na mai taskwana idan aka ce al-muqtabis shine wanda yake mai dosanar wuta kenan wanda yake neman ya dosana haske yace shadadtu bihi shadadtu yadi bi garzihi yace sai na daura hannuna bi garzihi da likafarsa idan aka ce garz shine inda mahayin raƙumi yake sanya kafarsa lokacin da zai hau kamar yadda in aka ce rikab shine wato likafa an gane ko ta doki to shi na ragumi garz ake kiran shi kenan inda mahayi yake sanya kafarsa lokacin da zai hau shine yace shadattu yadi bi garzihi yace sai na daura hannuna bi garzihi wato da likafarsa ma'ana zan rike shi da kyau wastanzaltu minhu zakata kanzihi sai na nemi saukar da zakar wato taskarsa ala anni lam alga kasaruji fi ghazarati suhubi wa wab'il hina wa wab'il hina'i mawadi'an nukuli yace ala anni a bisa cewa ni lam alka ban taba haduwa da wani kasaruji wato kamar abu zaidi na birnin saruja fi gazarati surubi game da wato mamakon girgije wa wab'il hina'i wato da aza kunhi mawabi'an nububi wato a wuraren kazuwa alhina shine wato man kunhi shine ake kira kuma man gelo wani mai ne wanda yake da danko yadda ka san kwalta haka yake to shine idan dabobi sun kamu da raƙumma sun kamu da cutar kazuwa ake shafa musu wannan mai shine ake kiran shi alhina kuma shine ake kira alkatran kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa sarabiluhum min qatiranin wa tabsha wujuhahum an-nar shine yace ala anni abisa cewa ni lam alqa ban haɗu da wani wanda yake masanin adam kasaruji ya ce kamar abu zaidi na birnin saruja fi gazarati sobe game da wato mamakon girgije wa wadda ilhina'i da azaman kunhi mawadi'an nukuli wato a wuraren kasuwa illa annahu sai dai cewa shi abu zaidi na birnin saruja kana asiyara minal matsali wato ya fi karin magana tafiya da yaduwa wato a ban ƙasa kullun cikin yawo yake kullun cikin bulaguro yake illa annahu kana asiyara minal matsali sai dai kasancewar shi wato ya fi karin magana tafiya wa asra'a minal qamari fin nuqali kuma ya fi wata gaggawa game da ciratuwa kana jin labarin shi anan kafin ka je kuma yayi gaba yace wa kuntu li hawa mulaqatihi wastihsanin maqamatihi na kasance saboda kaunar haduwa da shi wastihsani maqamatihi da ganin kyawun wato makamominsa an gane ko lafazin maqama bi ma'ana majlis kamar yi misali shine mazauni inda ake zaunawa a ɗan zanta shine ake kira makama ma'ana wani zance da za a zauna a yi shi shine ya ce wastihsani da ganin kyawun makamatihi wato makamominsa argabu filiktirabi nake kwaɗayi game da bakunci wa asta'zibu safar allazi huwa qita'atun min al'azabi nake jin daɗin bulaguro wanda shi bulaguro wani yanki ne na azaba kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma tatawwahatu ila marwa lokacin da wato na jefa kaina zuwa birnin marwa wala garwa yace kuma ba mamaki basharani bi malqahu zajrul khairi wal fa'alu allazi huwa baridul khairi yace tsawatar da tsuntsaye sai ya bani albishir game da haduwa da shi wal fa'alu da arashi allazi huwa baridul khairi wanda shi arashi dan aike ne wanda yake na alkhairi zajir ɗair wato wani nau'i ne na diba da suke yi a jahiliya idan mutum yana nufin bulaguro ko kuma ya sa wani lamari gaba yana so ya ga cewa akwai alkhairi a cikinsa ko ba alkhairi to yakan je ya tarar da tsuntsaye a kan bishiya waɗannan tsuntsaye sai ya firgitar da su ya tsoratar da su ya tarwatsa su idan suka yi ɓangaren dama to kai tsaye zai tinkari wannan al'amari wai cewa akwai alkhairi a cikinsa in ku suka yi ɓangaren hagun to sai ya ja da baya cewa babu alkhairi a cikin abu wanda hakan haramun ne an gane ko shi koyin aka ce alfa'al shine arashi arashi shine kamar misali ka ji wata kalima wadda za ta faranta maka zuciya akan wani abu da ka sa gaba kana cewa to ni dai wannan al'amari dai sanyi dai ban sani ba ya yiwu ba zai yiwu ba sai ka ji wani can kawai yana zancen shi sai ya ce ai zai yiwu to jin wannan kalima shine ake kira arashi irin wannan kalimar takan faranta ma mutum rai ta ƙara masa kuzari akan wani abu da ya sa gaba shine ake kira alfa'al shine yace wal fa'alul ladhi huwa baridul khairi da arashi wanda shi dan aike ne wanda yake na alkhairi yace falam azal anshuduhu fil mahafili wa inda talaqqil qawafili ban gushe ba ina cigiyarsa fil mahafili a wuraren taro na jama'a wa inda talaqqil qawafil da gun haduwar alqawafil wato matafiya lafazin ƙawafil jam'i ne na ƙafila ƙafila su ne ‘yan bulaguro waɗanda suke kan hanyar komawa zuwa gida almahafil ko jam'i ne na mahafal guntaren jama'a to shine sai yake faɗa fala ajidu anhu mukbira ya ce ba na samun wanda ke bani labari game da shi wala ara lahu atharan wala isyaran ba na ganin sawunsa wala isyaran ya ce ko wata ƙurarsa hatta galabal ya asu ƙama'a wanzawar ta'amilu wan ƙama'a hatta galabal ya asu ƙama'a ya ce har aka kai lokacin da wato yanke ƙauna ya rinjaye a ƙama'a wato tsammani wanzawar ta'amilu wato guratar da zuciya ya yankwani wankama'a wato ya yi rinjaye shine ma'ana ya tsaya cak ma'ana gurin da nake ma na haduwa da shi kwata-kwata ya gushi ya ce fa'in ni la za ta yaumin bi hadrati wali marwa ya ce lalle yayin da wata rana ya ce ina fadar mai gari na birnin marwa wa kana mimman jama alfabula wasarwa shi ko wannan mai gari yana daga cikin mutumin da ya hada daraja wasarwa wato da shugabanci idh a abu zaidin fi khalaqin fi khalaqin mimilakin yace sai abu zaid na birnin saruja kai tsaye ya hudo a cikin wasu tufafi na tsananin talauci ma'ana tufafi ne waɗanda suke tsayi ko ina faci ne a jikinsu lafazin mimlaq min al-imlaq ne imlaq shine wato talauci wala taqtulu auladakum khashyata imlaq shine yace idh a abu zaid fi khalaqin mimlaqin sai abu zaid na birnin saruja yahudo a cikin tufafi na tsananin talauci wa khuluqin wa khuluqin mallakin wato da ɗabi'u na mallakin shine mai iya fadanci da tumasanci da bambadanci idan aka ce at-tamalluk shine wato fadanci kenan shine yace wa khuluqin mallakin wato da ɗabi'u na wanda ya iya fadanci fahayya tahiyatal muhtaji idza laqiya rabbat taji wato sai ya gaishe sai ya gaishe da mai gari irin gaisuwa ta mabukaci izalakiya rabbar taji idan ya haɗu da ma'abucin kambe ma'ana shine sarki domin shi kambe wato kayan ado ne na sarakuna shine ya ce fahayya ta hiyatar mutaji sai ya gaida jama'a irin gaisuwar mabukaci izalakiya rabbar taji idan ya haɗu da ma'abucin kambe sun maƙala lahu sannan sai ya faɗa ga mai gari ya ce ilam ya ce kai sani wuƙitar zamma wa kufitar hamma Allah ya kiyaye ka game da duk wani abin zargi wa kufitar hamma Allah ya isar maka duk wani abu da ya dame ka anna man uzikat bihil a amalu ka san da cewa duk mutumin da aka rataya masa ayyuka ulikat bihi al'amalu ya tabbata an rataya masa gurace-gurace na jama'a an gane ku duk mutumin da aka rataya masa aikace-aikace to ya tabbata ulikat bihi al'amalu an rataya masa gurace-gurace domin duk wani mabukaci gunsa zai faki shine yace wa man rufi'at lahu darajatu duk wanda aka ɗaukaka masa darajojinsa duk wanda aka ɗaukaka masa daraju rufi'at ilaihi alhajatu to tabbas an ɗaukaka bukatun jama'a zuwa gare shi idan Allah ya maka daraja ya maka matsayi to ka tabbata fa mabukata babu wanda suke hange face kai yace wa annas sa'ida lalle ma'azirci man iza kadara shine mutumin da idan ya samu iko wa wata hulƙadaru wato alƙadari na Allah subhanahu wa ta'ala ya yi dace da shi ya taimaka masa adda zakatan ni'ami kama yu'addi zakatan na'ami yakan bayar da zakkar ni'imomin da Allah ya masa kamar yadda yake ba da zakkar wato dabobi na ni'ima idan aka ce anna'am su ne dabobi na ni'ima raƙumma da shanu da tumakai da awakai su ne dai al'an'am duk da cewa wani lokaci lafazin anna'am akan zo da shi akan ma'anar raƙumi kadai kamar yadda can manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am shine yace wa annas sa'ida lalle ma'azirci a gobe kiyama man iza kadara shine mutumin da idan ya samu iko ma'ana ya samu dama wa watahul qadaru alqadarin Allah ya masa dace adda zakatan ni'ami yakan bayar da zakar ni'imomin da Allah ya yi masa lafazin an-ni'am jam'i ne na ni'ima kama yu'addi zakatan na'am kamar yadda yake bayar da wato zakka ta raƙumansa waltazama li ahli hurami ma yultazamu lil ahli wal harami yakan lazumta ma kansa ga ma'abuta alhurma ma yultazamu irin abin da ake lazumta lil ahli saboda iyali wal harami da 'yan uwa waɗanda suke muharramai irin abin da ya zama tilas a kan mutum ga iyalinsa da waɗanda suke makusantan shi muharramai to haka yake lazumta ma kan shi ga duk wani wanda yake ma'abucin alhurma mutum mai daraja ya ce wa gada asubahta bi hamdillahi amida misrika wa imada asirika ya ce ranka ya daɗe wa gada asubahta bi hamdillahi tabbas ya ce da godiya ta Allah da yabo da jinjinawa ka zamanto ami da misrika kai ne shugabar shugaban birninka wa ima da asirika kuma ka zamanto kai ne gimshiki wato na zamaninka idan aka ce amid wato shine shugaba wanda ake nufatar shi domin wasu bukatu wa imada asirika kuma ka zama kai ne gimshiki wato na zamaninka wanda kenan jama'a suke dogaro wato a kanka game da lamurran da suka sa gaba ya ce tujizar raka'ibu ila haramika ana koro wato arraka'ibu raƙumma ila haramika wato izuwa fadarka idan aka ce haram shine ma'ana fada tujizar raka'ibu ya ce ana koro da raƙumma ila haramika wato zuwa fadarka wa turjar raga'ibu min karamika kuma ana ƙaunar arraga'ibu kyautuka min karamika wato daga baiwarka lafazin tujiza ga ya can rabu kumul lazi yujizi lakumul fulka fil bahar litabtagu min fadli innahu kana bikum rahima kuma ga can alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatar alwadqa yakhruju min khilali sai yace wa tunzalu almadalibu bi sahatika ana saukar da almadalibu ababan nema bi sahatika a balfajiyarka wa tustanzalu rahatu min rahatika ana neman saukar da rahatu hutu min rahatika wato daga tafin hannunka wa kana fadlullahi alayka azima yace kyautar Allah a kanka ta kasance mai girma ce wa ihsanuhu ladayka amiman kyautatawarsa a gunka amiman wato kyautatawa ce wadda take haɗaɗɗa thumma inni shaykhun tariba ba'da al-itrabi ya ce ranka ya daɗe ka san da cewa dai ni dai wani dattijo ne ta riba wanda ya talauce talau ba adal itirabi wato bayan wadata da yi an gane ko mutum ne dattijo ne ta riba wanda ya talauce ba adal itirari bayan ya wadatu a da wa adimal ishaba wato ya rashi al ishaba wato ciyawa hina shaba tun lokacin da ya hurhura ya zama dattijo lafazin al ishab wato asali an ciro shi ne daga wato al'ushub idan aka ce al'ushub shine tsatse ciyawa tsanwa kenan wa adimal ishaba wato ya rashi ciyawa hina shaba tun lokacin da ya hurhura ya ce kasattuka min mahallatin nazihatin wahalatin razihatin ya ce ranka ya daɗe na nufato ka min mahallatin wato daga wata karkara nasihatin mai nisa wahalatin wato da hali razihatan wanda yake wahalatin razihatin wato da hali wanda yake mai dakusar da mutum an gane ko idan suka ce razaha ma'ana ya dakushe kenan ya gashi wahalatin razihatin wato da hali wanda yake mai gajiyarwa amudu min baharika dufa'atan yace ranka ya dade ina mai kaunar dufa'atan wato wata ingiza guda min baharika wato daga kogin baiwarka idan aka ce duf'a ma'ana yana nihi a bashi wani yanki mai kauri wanda yake na kyauta wa min jahika rufa'atan yace ina neman wata wa min jahika rufa'atan ya ce ina neman wata ɗaukakawa wato daga alhurmakka wata amilu afgalu wa sa'ilin sa'ili wa na'ilin na'ili ya ce guri shine fiyayyen tsani na asa'ili wato mai roƙo ka sanya ma kanka burin za ka samu wannan shine fiyayyen wato tsani na asa'ili shine wato wanda yake mabaraci ko ka ce mai roƙo wa na'ilin na'ili kuma shine wato kyautar mai kyauta wa na'ilin na'ili shine kyautar mai kyauta ya ce fa'aujibli ma ya jibu alaika ya ce ranka ya daɗe wato ka wajabta mun ka cancanta mun ma ya jibu alaika abin da ya wajaba a kanka na taimaka ma mabukata wa ahsin kama ahsanallahu ilaika ka kyautata mun kamar yadda Allah ya kyautata ma yace wa iyyaka ranka ya dade ka kiyayi an talwiya izaraka amma nizdaraka yace ka kiyayi karkata sajenka gabarin wato mutumin da ya ziyarto ka duk wanda ya ziyarto ka to karka juya masa fuska shine yace wa iyyaka ka kiyayi an talwiya izaraka da zaka karkata sajenka amma nizdaraka ga wanda ya ziyarto ka wa amma daraka kuma ya nufato gidanka au taqbibara haka ko da zaka jimke tafin hannunka amma nimta haka ga wanda ya nemi kyautarka wamtar sama haka wato ya nemi baiwarka lafazin imtara min almair ne almair shine abinci ma'ana mutumin da ya nemi abinci a gunka ya ce fa wallahi rantsuwa nake da ubangiji na ma maje da man jamada duk wanda ya taurare ya sandare hannunsa ya ce ma maje da ya ce bai taba ɗaukaka ba ma'ana marowaci bai taba zama shugaba a cikin jama'a mamaje da man jamada duk wanda ya sandare hannunsa ya ce mamaje da bai taɓa samun girma ba wala rashe da man hashada ya ce don mutumin da ya tara dukiya ya tsoke bakin aljihu ya ƙi taimakawa wala rashe da ya ce bai shiryu ba ya ce balin labibu sanadi mai hankali man iza wajada wanda idan ya samu dukiya jada yakan yi baiwa ya taimaka ma jama'a wa in bada a bi'a'idatin ada idan ya fara bi'a'idatin da wata kyauta ada kuma sai ya koma maimaitawa in ya bada ma kuma ƙara badawa yake idan aka ce a'ida kenan kyauta wadda take mai kunkumawa shine yace wa in bada abi a'ida idan ya fara da wata kyauta ada sai ya komaye wal karimu yace mutumin kwarai man izastu hiba zahaba lam yahab an yahaba shine mutumin da idan aka nemi ya bada kyautar zinare lam yahab baya jin tsoro an yahaba da zai bada ta wal karimu yace mutumin kwarai man izastu hiba man izastu hiba zahaba shine wanda idan aka nemi yayi kyauta da zinare lam yahab an yahaba baya jin tsoron ya bayar yace thumma amsaka yarqubu ukula gazi sannan abu zai da sai ya kame yana jiran wato ‘ya'yan itaciyar dashensa idan aka ce ukul ‘ya'yan itaciya kenan ga ya can matsalul jannatin lati wa'idal muttaqun ta jarimin ta hati hal'anaharu ukuluha da'imun wa zilluha shine yace thumma amsaka sannan sai ya kame yarqubu yana jiran ukula garsihi wato ‘ya'yan itaciyar da ya dasa wayar sudu maɗibata nafsihi yana dakon abin da zai daɗaɗa masa zuciya wa a habbal wali an ya alama hal nudufatuhu samadun amli qarihatihi madadun yace alƙalishi mai gari sai ya so ya san cewa shi wannan mutumin wai shin tacaccen ruwansa samadun ɗan kaɗan ne amli qarihatihi madadun ko kuma wato kaifin hankalinsa da lura yana da wato da duwa shi yasa shi alƙali wato sai ya kyale shine yace wa ahabbal wali wato mai gari sai ya so anya alama yayi sani halin dufatuhu shin tacaccen ruwansa samadun wato yayyafi ne ma'ana ɗan kaɗan ne amli qarihatihi madadun ko kuma akwai da duwa wato ga kaifin hankalinsa da nurarsa fa'adraka mai gari sai ya sunkuya kai yurawi tistira izandihi yana tunani game da wato haskaka zandihi wato kyastinsa yana so ya kenan ya kyasta ya gani cewa mutumin nan shin kaifin hankalinsa da lurarsa yana da yawa ko kuma ɗan kaɗan ne wastishifafi firandihi wato da ganin firandihi wato shine kyawunsa idan aka ce firandi shine wato kyawu ya ce walta basa ala abi zaidin sirru samtatihi wato asirin kawaicin wannan mai gari sai ya rikita ga abu zaid sai ya kasa gane kan lamarin wa irja'i silatihi wato da jinkirta da jinkirin kyautarsa wa irja'i silatihi wato da jinkirin kyautarsa fatawaggara gababan wato sai ya ƙonu da fushi fatawaggara wato sai ya ƙuntata zuciya ya ƙonu gababan wato saboda fushi wa an shada muqtabiban wato sai ya sabu waka kai tsaye ba tare da tunani ba kawai karyo ce yake wa an shada ya sabu waka muqtabiban wato ba tare da wani tunani ba la ta haƙiranna a baitan la'ana za a dabin li'an bada kalaƙar sirba li suburuta ولا تضيل أخي التأميل هرمته أكان ذا لسن أم كان سكيتا وانفع بأرفك من وافاك مختبدا وانعش بغوثك من ألفيت منكوتا فخير ما للفتى مال أشاد له ذكرا تناقله الركبان أوسيتا وما على المشتري همدا بموهبة غبن ولو كان ما أعطاه ياقوتا لولا المروءة ضاق الأذر عن فإن إذا شرأب إلى ما جاوز القوتا لكنه لابتناء المجد جد ومن حب السماح ثنى نحو الأولى ليتا وما تنشق نشر الشكر ذو كرم إلا وأذرى بنشر المسك مفتوتا والحمد والبخل لم يقب اجتماعهما حتى لقد قيل ذا ضبا وذا هوتا والسمه في الناس محبوب خلائقه والجامد الكف والجامد الكف ما ينفك ممقوتا وللشهيه على أمواله إلل يوسئنه أبدا ذما وتبكيتا فجد بما جمع فجد بما جمعت كفاك من نشب حتى يرى مجتدي جدواك مبهوتا وخذ نصيبك منه قبل وخذ نصيبك منه قبل رائعة من الزمان تريك العود منحوتا فالدهر أنكد من أن تستمر به حال تكرهت تلك الحال أمشيتا سيجي لا تهجرن أبيت اللعنة أبيت اللعنة يجي رنك يددي la ta haƙiranna ya ce karka wulakanta za adabin wato ma'abucin adab li'an bada halakar sirbali domin ya bayyana a sababin ya bayyana halakar sirbali mai tsahin tufafi subruta wato yana talakka an gane ku idan aka ce subrut shine wato talakka wanda asalin kalma ta subrut wato ita ce ƙasa wadda take ta haƙo ya ce la ta haƙiran na a baitan la'ana ya ce ranka ya daɗe a baitan la'ana wannan gaisuwa ce da ake ma sarakuna an gane ko ma'ana shine kaki kaskanci kenan kaki aikata abin da za a ringa la'antarka shine a baitan la'ana domin lafazin abaita min al'iba ne al'iba shine alimtina yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa ya'aba Allahu illa an yutimma nurahu shine anan yace a baitan la'ana shine kenan a Hausa sai ka ce ranka ya dade ma'ana yaki abinda zai janyo masa tsinuwa da la'anta shine yace la ta haƙiranna a baitan la'ana yace ranka ya dade kada ka wulakanta za adabin ma'abucin adab li an bada khalaqa sirbali domin dan a sababin ya bayyana yana da tsahin tufafi subruta yana talakka yace wala tubi li akhi ta'mili hurmatahu yace kada ka tozartan ma ma'abucin guri hurmatahu wato alhurmarsa a kana zalasa ne shin ya zamanto ma'abucin fasaha ne am kana sikita ko ya zamanto mutum ne mai kawaici wanda baya iya zance in dai mutum yana gurin ka taimaka masa to karka tozartar da alhurmarsa sawa'an ma'abucin iya zance ne ko kuma mutum ne wanda yake mai kawaici wanda baya iya daga baki yayin magana yace wamfaha bi urfika man wafaka muktabida yace wamfa bi urfika yace ikyauta bi urfika da alkhairinka man wafaka ga duk wanda ya zo maka muhtabida wato yana mai roƙonka yace wan ash bi gausika yace ka ɗaukaka da taimakonka man alfaita mankuta yace duk wanda ka same shi mankuta a yashe an gane ko wanda ka same shi a yashe ma'ana ya shiga hali wanda yake mawuyaci ya ce to ka ɗaukaka shi da taimakonka ka taimaka masa ya ce fa khairu malil fata fiyayyar dukiyar wato mutumin kwarai malun asha da lahu zikiran dukiyar da ta ɗaukaka masa ambato ausita ko ta ɗaukaka masa darajarsa ta naƙala hurukubanu wanda matafiya suke ciran labari suna kai shi duk sasannin duniya ai a gari kaza mun haɗu da wani mutum ne wanda yake mai karamci mai kaza ko ina kudu da arewa gabas da yamma labarin mutum ya watsu to wannan ita ce fiyayyar dukiya dukiyar da ta yada ambatanka a cikin jama'a shine yace fa khairu malil fata fiyayyar dukiyar wato mutumin kwarai malun ashada lahu zikran dukiyar da ta ɗaukaka masa ambato ausitan ko ta ɗaukaka darajarsa ta naƙala rukuban wanda mahaya suke ciran labari suna kai shi ko'ina wa ma'alar mushtari hamdan bi mauhibatin gaunun ya ce babu bugon hanci da kamun ga ya ce ga wanda ke sayan yabo bi mauhibatin da kyauta an gane ku duk wanda yake kyauta yake sayan yabo na jama'a da godiya ya ce babu bugun hanci ba a bugi hancinsa ba ya ce walau kana ma a ɗahu ya kuta ya ce kai ko da abin da ya bayar wato gwada ne wa ma alal mushtari hamdan bi mauhibatin gabnun babu kamun ga ko ka ce babu bugun hanci shine gabnun alal mushtari hamdan ga wanda ke sayan yaban jama'a bi mauhibatin da kyauta da yake walau kana ma a dahu ya kuta ko da abin da yake bayarwa wato gwal ne yace laulal muru'atu yace in ba dan mutunci ba yace ba qal uzru an ne da bayar da hamzari yayi kunci an faɗi ne wato ga mutum wanda yake mai hankali mai nura izashira abba lokacin da ya miƙa wuya ila ma jawazal kuta zuwa hangen abin da ya ƙetare abinci an gane ko in ba dan mutunci ba ya ce to da ba da hamzari ai yayi kunci ga mutum mai hankali mai nura lokacin da yake ya daga wuya yake hangen abin da ya wuce abinci ya ce lakin na hulibtina ilmashidi jadda sanade saboda neman gina daraja da ɗaukaka jadda ya ce shi mutumin kwarai yake ƙoƙarin neman dukiya wa min hubbis samahi saboda son kyauta sana na hawal ulalita wato ya karkata lita sharan wuyansa na hawal ula wajen ɗaukaka inda a ce wai ba don mutum ya gina matsayin daraja ya kare mutuncinsa ya zamantu ya cancanci yabo a gun Allah da gun jama'a to da kawai mutum sai ya wadatu da ɗan abin da yake na abinci to amma saboda mutum ya yi ƙoƙarin kare mutuncinsa ya ɗaukaka darajar shi mutum yake zagewa a wajen neman dukiya domin ya samu abin da zai taimaka ma jama'a shine ya ce laulal muru'atu in ba don mutunci ba ya ce ba uzuru an faɗi ya ce ba da hamzari da ya wi kunci an faɗi ne wato ga mutum mai hankali mai lura da babu wani hamzari da zai bada izashira abba lokacin da ya miƙa wuyansa izuwa hangen ilama jawazal kuta izuwa hangen abin da ya ketare abinci to amma saboda kare mutunci ne ya ce lakinnahu libtina ilmajidi shadda ya ce sanade ya ba da iya ƙoƙarinsa ne wajen neman dukiya libtina ilmajidi domin gina girmansa wa min hubbis samari saboda son kyauta sana wato ya juya lita sharan wuyansa na hawal ula wato wajen ɗaukaka ya ce wa mata na shaƙa nashirar shukuri zukaramin zukaramin ma'abucin baiwa ko ka ce ma'abucin kyauta wa mata na shaƙa bai taɓa shaƙar nashirar shukuri ƙanshi na godiya ya ce illa wa azrabi na shirin miski mafduda face sai ya wulakanta kanshin almiski wanda yake daddakekke wanda an nike shi an gane ku duk mutum mai kyauta in dai ya shaƙi wato kanshin godiya da ake yi masa akan kyautar da ya yi to sai ya fifita wannan kanshi na godiya akan kanshin almiski shine ya ce wa mata na shaƙa nashirar shukuri zukarami ma'abucin kyauta bai taɓa shakar nashirar shukuri ƙanshin godiya illa wa azra faci sai ya wulakantar da bi na shirin miski ƙanshin almiski maftuta wanda yake abin nikewa walhamdu wal bukulu ya ce yabo da ruwa lam yi ƙubar da ɗai ba a taɓa hukunta haɗuwarsu ba yace hatta da qadkhila yace sai an kai lokacin da za a zaci zababban wa zahuta wato wannan damo ne da kifi sun hada a gu daya ka san shi damo al'adar shi baya shan ruwa don haka ba yadda za a yi kaga damo a bakin te- a bakin a bakin teku shi kuma kifi baya rayuwa sai a cikin ruwa shi kuma damo a d- dokar daji inda babu ruwa nan yake rayuwa kenan sai in ka je ka ga yabo da ruwa sun haɗu gu ɗaya to kifi da damu sun haɗe a gu ɗaya shi ko abu ne wanda ba zai yi ba yace wasan fil nasi mahabubun khala'iquhu yace ita baiwa wato wasambu wato baiwa finnasi a cikin jama'a mahabubun khala'iquhu wato abun kaunar ɗabi'unsa ne ma'ana duk mutumin da ya kasance mai kyauta ne to abun kauna ne a cikin jama'a yace wal jamidul kaffi mai sandararren tafin hannu ma'ana marowaci ma yanfaku mamkuta yace ba zai gushe ba yana abin ki abin kyama abun jama'a lafazin mamquti min al-maqat ne ga yacan kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alu sai yace wali shahihi ala amwalihi ilalun yace na ga marowaci ilalun wato bala'i da musibu shine illolin ala amwalihi akan dukiyarsa yace yusi inahu abadan zamman wanda har abada har kullum za su yalwata masa zamman zargi da zagi na jama'a wata rikita da yi masa Allah wadai wali shahihi na ga maruwaci ilalun wato wasu illoli ala amwalihi akan dukiyarsa yusi inahu illolin da za su yalwata masa zamman wato zargi na jama'a wata bikitan da yi masa Allah wadai abadan har kullum sai idan ya canza hali ya ce ranka ya daɗe fajud bi ma jama'at kaffaka min na shabin ya ce kai baiwa da abin da tafukanka ta tara min na shabin na zaɓaɓɓiyar dukiya ɗauko ka bada ya ce hatta yura mujtaji ya duwaka mabuhuta har a ga mujtadi mujtadi ya duwaka me neman kyautar ka har a ganshi mabuhuta ya ɗimauci ya ce wa kuz nasibaka minhu qabla ra'iati min az-zaman yace ka yi kokari wa khuzra nasibaka yace ka daura banka minhu daga cikin dukiyar da Allah ya baka qabla ra'iati min az-zaman kafin mai razanasuwa wato daga cikin zamani mai razanasuwa daga cikin zamani in ma kasancewar masibu waɗanda suke na zamani ko kuma yana nihi da wato shine tsuha ko kuma yana nihin cewa mutuwa kafin mai razanarsuwa daga cikin zamani kenan ta razanar da kai ya ce turi kal'u da manhuta wadda za ta nuna maka icce manhuta wato an sassake shi an tale bawon kawai an tale komai abin da yake jikin shi daman iya abin da ka ci ka sha da abin da ka saka na tufafi da abin da ka taimaka ma jama'a ka gabatar ma kanka shine iya rabanka shine yace wa kuzna sibaka yace ka karbi rabanka ka dau rabanka minhu daga cikin dukiyar da ka samu qabla ra'iatin min zamani kafin mai razanasuwa daga zamani ta razanar da kai sune masibun zamani turikar uda wadda za ta nuna maka icce manhuta wato an sassake shi an talibawa yace faddaharu an kadu zamani shine mafi gurbata min an tastamirra bihi halun wato da hali ɗaya zai dawwama takarrahata tilkal hala amshita ka kyamaci wannan hali ko kasu zamani baya dawwama akan hali guda an gane ko canzawa yake faƙala lahul wali wato wannan mai gari sai yake ce masa tallahi laqad ahsanta rantsuwa nake da ubangiji na tabbas ka kyautata fa ayyu waladin rajuli anta wai kai dan wane ne fa nazara ilaihi an urdin abu zaid sai ya kalle shi ta hura an gane kowa an shada wa huwa muqbil wato ya sabu waka wa huwa muqbil ma'ana yana mai rufe idanunsa la tas'alil mar'a man abuhu wa zur khilalahu thumma silhu aw fasrimi fama yashinu silab fama yashinu sulafa hina hala mazaquha kaunu habnatal hisrimi yace la tas'alil mar'a karka tambayi mutum mana abuhu wane ne ba wane ne mahaifinsa yace waruz khilalahu yace ka jarraba wato ɗabi'unsa da halayensa sun masirhu au fasirni sannan ka sadar da wato ƙaunarka da shi au fasirni ko kuma ka yanki an gane ko karka tambaya wane dan wane ne yace waruz khilalahu ka jarraba halayensa da ɗabi'unsa sun masilhu sannan ka sadar da igiyarka ta ƙauna da shi au fasirmi ko kuma ka yanki ya ce fama ya shi musulafa hina halama zaƙuha ya ce fama ya shi musulafa ai baya aibanta giya hina halama zaƙuha lokacin da ɗanɗananta ya yi zaƙi kaunu habnatal hisrimi kasancewar ta diyar inabi ce ai wannan baya aibanta ta qala sai yake fada faqarrabahu alwali li bayani hilfatin mi gari sai ya kusanto da shi li bayani hilfatin saboda bayanin sa wanda yake mai tafiyar da hankali hatta ahallahu maq'ad alkhatin sai da ya zaunar da shi mazaunin alkhatin mai yin sallatu an gane kasan shi wanda zai ma yaro sallatu kusacin ba kaɗan ba ne sai ya janyo shi ya kamar ya liƙa shi a jikin shi to haka shi wannan mai gari ya janyo abu zai shi ne ce hatta a hallahu har ya zaunar da shi maka'adar khatin wato mazauni na mai yin sallatu kinaya ce kenan game da kusaci sun mafarar da lahu min suyudi na ilhi sannan sai ya yanka masa min suyubi nailihi wato daga cikin kyautuka na kyautarsa lafazin suyub jam'i ne na sai sai shi ma dai kyauta ake nihi kamar yadda nail shi ma kyauta ake ne ma azana bi dole zailihi abin da ya sanar game da tsawon wato gizarsa wa kisari lailihi wato da gashar taddiransa kasan wanda yake cikin damuwa shine dare yake masa tsawo amma duk wanda yake cikin kwanciyar hankali da nutsuwa to dare gajere yake zame masa fanahaba anhu bi rudinin mal'ana wato sai ya zabura gabarinsa bi rudinin da aljihu mal'ana wanda yake cike fal idan aka ce rudun ainihi shine hannun riga amma a nan me ake nufi ma'ana aljihu mal'ana wanda yake cikakke wa kalbin jazlana da zuciya wadda ke cike da farin ciki da murna wata bi'tuhu hadiyan hadwahu sai na bi bayansa ina mai dabrantar wato dabrarsa wa qafiyan khatwahu ina mai bibiyar sawunsa hatta idza kharaja min babihi lokacin da ya fita daga kofar mai gari wa fasala an gabihi ya ragu gabarin rukukinsa ƙultu lahu sai na ce masa hunni ita bi ma'utita an maka barka game da abin da aka baka wa mullita wato an ji yadda kai daɗi bi ma'ulita game da abin da aka yi maka kyauta fa asfara wajhuhu fuskarsa sai ta yi haske wata la'ala'a wato ta ringa kyalli ta ringa walƙawa wa wala shukuran lillahi ta'ala sai ya bibiyi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala sun makhaɗara ikhtiyalan wato sai ya ringa tafiya tafiya ta takama da jiji da kai wa an shadar tijalan ya saɓi waƙa kai tsaye ba tare da tunani ba man yakunna labil hamaqati hawan أو سما قدره لديب الأصول فبفضل انتفعت لا بفضولي وبقول ارتفعت لا بقيولي يجي من يكون بالحماقة حظا yace wane ne ya taɓa samun rabu bil hamakati da wauta ausa ma qadruhu li dibil usuli wane ne darajarsa ta taɓa ɗaukaka lidibil usuli saboda wato tsarkakar asali cewa shi dan wane jikan wane ne shine yace fa bi fadli yace to abinda nake faɗa maka da daraja ta ce yace in tafa'atu na na samu wannan amfani fa bi fadli in tafa'atu da daraja ta ce in tafa'atu na amfana labi fuduli yace ba da surutu ba yace wa bi kauli yace da faɗa ta irtafa'atu na ɗaukaka labi kuyuli yace ba da sarakuna na ba lafazin kuyuli jam'i ne na ƙayil idan aka ce ƙayil shine wato sarki ko ka ce gwanto jam'unsa ka ce kuyul ko kuma ka ce aqiyal sun maƙala sannan sai ya ce ta'asal liman jadabal adaba ya ce Allah wadan mutumin da ya aibanta ilimin adab wa duba liman jadda fihi wa da'aba ya ce farin ciki da murna da alasan barka ya tabbata liman jadda ga duk wanda ya ba da iya ƙoƙarinsa fihi game da neman sanin fanni na adab wa da'aba wato ya yi iya ƙoƙarinsa ya dukufa a kansa sun mawadda'ani sannan sai mun ban kwana wa zahaba ya tafi wa auda'ani lahaba ya bara ma zuciyata wato ƙuna na kenan rabuwa da shi nan insha Allahu ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك